الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a sha daya ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am aina na'am wai dangane da abin da ke faruwa a nan makwabtanmu a mali na jama'ar da aka samu suka balle suka yi wani sansani na daban kuma iya abin da suka fito da shi na sanarwa a yanzu za su kafa shari'a ta musulunci shi suna da wani haƙƙi a kanmu kwarai suna da haƙƙi a kanmu na mu taimaka musu da ƙarfinmu in za mu iya idan ba za mu iya agaza musu da ƙarfin mutum agaza musu da addu'a cewa a wannan manufa ta ta kafa shari'a ta musulunci Allah ya tabbatar da dugadugansu duk wasu abokan gaba Allah ya musu maganinsu don iya abin da mu za mu yi aiki da shi zahirin al'amari yadda suka ce shari'a ta musulunci za su yi to haka za mu ɗauka a zahirin abin da ya bayyana abin da ya ɓuya sai mu miƙa ma ubangiji ta baraka wa ta'ala inda gaske suke nihin kafa shari'a ta musulunci to Allah ba zai kaskanta su ba zai wulakanta su ba zai agaza musu in kuma kasancewar wani nau'i ne wanda yake na yaudara to wannan kuma sai a samu su ido ba inda zai je ya zo don haka kawai iya abin da yake kan mu shine mu taimaka musu da addu'a cewa Allah ya tabbatar da dugadigansu Allah ya kafa wannan shari'a ba ma a mali kaɗai ba a dukkan doron ƙasa duk inda jama'a ta musulmi suke Allah ya ba su ikon kafa shari'a ta musulunci wannan maganar tawaye da cewa kabila kaza da kabila kaza in dai ana maganar shari'a to wannan ta riga ta wuce saboda shi musulunci ba addini bane ba na kabilanci na cewa ni dan kabila kaza ne ko ni dan wane ne shi kan wane ne babu alaka da yan uwantaka sama da alaka ta yan uwantaka ta musulunci in ana maganar musulunci ba maganar cewa ni wane ne saboda musulmi gaba ɗayan su uwa ɗaya uba ɗaya ne tsintsiya ce madaurin ki ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi manzon Allah ke cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da shi mumini ga dan uwansa mumini manzon Allah ya ce tamkar gini ne wanda junansa yake karfafa juna wanda idan za a yi gini idan aka kawo tubali aka sa misali birki dole sai an kawo ƙasa ko simintin da zai haɗa alaƙa tsakankaninsu wanda kasancewar shi gini wannan bangare shi yake rike da wannan bangare to don haka musulmin da ke rayuwa a bangon duniya ta gabas da wanda ke rayuwa a bangon duniya ta yamma gaba ɗayansu matsayinsu ɗaya abin da ya samu ɗan uwanka musulmi a duk inda yake to kai ya sama idan na daɗi ne to dole kai masa jaje idan na idan na daɗi ne dole a yi masa murna idan kuma abu ne wanda yake na bala'i dole ka tabbatar da cewa kai matsayinka na musulmi kai ya sama domin duk abin da ya samu dan uwanka kai ya sama don haka fatanmu a nan kamar yadda suka bayyana cewa shari'a ce ta musulunci za su kafa fatanmu shine ubangiji ta'ala ya taimaka musu ya tabbatar da dugadugansu na'am eh wai kasancewar diya iya abin da shari'a ta kayyade diya ta kisan kai kisa wanda yake na kuskure a cikin shekara uku ne ake hada diyar kamar yadda bayani ya gabata to idan a cikin shekara uku mutum bai samu ya hada kaka dole shi wanda zai karbi wannan diya ya dau hakuri ya yi rangwame har a kai lokacin da za a samu abin da za a biya shi don haka ubangiji ta'ala ya faɗa mana faman ufiya lahu min akihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim don haka duk wanda ba da jiya ya zama wajibi a kansa to ubangiji ta'ala ya yi umarnin cewa ya yi ƙoƙari ya biya wannan haƙƙi da yake kan shi da kyautatawa kar ya zamanto kana da halin biya lokacin badawa ya yi kake biya idan kana da abin da za ka biya take yanke kamata ka biya idan kana da hali in ba hali shine shari'a ta kayyade ta iyakance zuwa shekara uku a yi kokari a hada diya a ba waɗanda aka kashe musu yan uwa kai kuma wanda za a ba diya bai ya halatta ka zo ka takura ma mutumin da za a ba zai baka diya ka matsa masa dole kawai ko ta yaya sai ya hada wannan dukiya ya baka iya abin da Allah ya tabbatar mana shine ka ɗau haƙuri har a kai ajalin da shari'a ta yanke shine tsawon shekara uku idan an samu bayan shekara uku bai sa bai da biya ba to abin da za ka yi sai ka ɗau haƙuri an gane ko saboda babu ne haƙƙi ne wanda yake kan shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wanda kuke bin bashi ko wani haƙƙi na daban in ya zamanto ma'abucin talauci ne da kuncin rayuwa ubangiji ta'ala ya ce na kanku ku saurara masa har zuwa lokaci na yarwa da zai samu ya biya ku wannan shine a ka'ida kuma in ya bayyana mutum fa bashi da yau bashi da shi gobe to babban abin da za a yi gwamnati ita za ta yi kokari ta biya wannan diya ta dauka daga cikin wato shine rumbun tsimi ma'ana baitul mal a nan ake daukan diya a biya duk lokacin da ya kasance mutum ba shi da halin biyan diya dole gwamnati ita za ta biya wannan shine amfanin baitul mal ɗaya daga cikin su kenan na'am wai a darasi da ya gabata wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya mana misalin mutumin da yake da hadama da salama a wajen neman duniya da mutumin da kuma yake da taka tsantsan a wajen neman ta shi mai hadama mai hadama da zalama shine mutumin da koma ta kaka shi dai kawai a wayi gari ya zama mawadaci ba ruwan shi ya bambance tsakanin halak da haram kuma ba dare ba rana duk lokacin da ka ganshi kawai shi a cikin neman kuɗi yake to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya misalin da misalin dabba wanda idan an kai ta makiyaya ta samu tsanwar ciyawa za ta ci ta ci ta ci ta ci sai ya kai abinda ta ci ya wuce adadin cikinta za ta kumbura kai tsaye ta faɗi ta mutu shi kuma wanda yake sara yana diba bakin gatari wanda yake taka tsantsan ya san ina ne inda Allah ya halitta masa ya je ya nema ina ne Allah bai halitta masa bai ya nisanta wanda kuma baya sarrafa lokacinsa gaba ɗaya akan neman duniya shine manzon Allah ya sanya misalin shi cewa da dabba wadda idan aka saka ta makiyaya idan ta ci ciyawa ta cika cikinta ta san cewa idan ta tsaya a wannan hali to zai janyo mata illa wannan dabba sai ta yi kokari ta je ta samu hantsi cikin rana take zuwa idan ta je sai ta yi burgima in ta yi burgima ta yi burgima sai ta yi tika wannan ciyawa sai ta ringa amanta tana tauna ta tana kuzurar da ita zuwa jimawa sai ta yi kashi ta yi bauli idan ta yi kashi ta yi bauli kenan wannan kumburi da yake cikin cikin ta ya hasacci sannan kuma sai ta koma ta ƙara ci to wannan shine manzon Allah ya sanya mana misalin mutane biyu dangane da mai haɗama da zalama akan neman duniya da wanda yake mai ɗan taka tsantsan akan haka an gane ku shine yake cewa wa inna mimma yumbitu rabi'u sai yake cewa ya qatulu aw yulim manzon Allah ya ce lalle dukkan abinda makiyaya take tsiraswa ko kuma damuna take tsiraswa arrabi ita ce damuna manzon Allah ya ce kashewa yake ko kuma ya kusantar da mutum ya zuwa ga hallaka an gane ko kashewa yake so da yawa dabba za ta ci ciyawa ta ci ciyawa wannan ciyawar sai ta kai ta zuwa ga hallaka wata kuma za ta kusantar da ita zuwa ga hallaka ita ce wannan kenan za ta yi kokarin yaya za a yi ta kukuta ta je ta yi girgima ta yi tika idan ta sha gumi wanda yake na rana ciki sai ya kunce sai ta yi bayan gari ta yi bawali in yaso kuma sai ta koma ta sake kiwo to wannan dai duka dai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa mumini ba a buƙatar a same shi yana da zalama da hadama akan neman kayan duniya in ma har zai nema to yayi kokari ya nema ta hanya wadda take halattacciya a shari'a an gane ko ya zamanto yanda zai amfani kanshi domin ya amfani jama'a na'am malam kamar yadda wannan ya yi magana ta kan mali menene matsayin musulmi kamar yadda ɗan uwan mutane waɗanda suke ce ɗan ana ke musu da yawo za su shirya aika rundunoni can su shiga tsakanin ma'ana ɗan tawaye da da da gwamnati to alhali kowa malam aika wannan da za a yi fa manufan nasaru ne cewa zai a hidda waɗannan ɗan uwanmu akan akidan da sun ka dauka malam menene laifi wanda yake cikin mutanen nan da an ka aika da cewa ya zai canje menene laifinsa domin zai zai sadu da ɗan uwan musulmai da niyyar da sarki su bi ta kan niyyar da wai kamar misali a matsayin ka na soja aka ɗauke ka daga cikin wanda wata tsinanniyar ƙungiya mai suna siriyawo wai za ta tura domin a shiga tsakani alhali ka tabbata waɗannan 'yan uwanka musulmi ne kuma ga manufarsu shine kafa shari'a ta musulunci a nan iya abin da za ka yi sai ka yi dabarar da za ka janye in har da hali ka yi ƙoƙarin yadda za ka janye ko da wani uzuri ne wanda yake na ƙarya to za ka iya fakewa da shi akan yadda kar a tafi da kai a sunan wato yaƙar jama'ar da suke nihin kafa shari'a ta Allah wani yakan iya cewa ho ba gaskiya ba ne kawai don sun gaba yadda za su yi ne su ce shari'a za su kafa wannan idan ka ce ba haka bane dole sai ka yi bayani gaban zatin Allah a gobe kiyama shi dan uwa musulmi duk abin da yake zahiri al'amari shi kake aiki da shi abin da ya buya Allah yake bar ma shi wanda kar mu manta babu ke akwai na musamman a cikin darasin mu na riyadus salihin wanda yake bayani babu ijra'i a hakamin nasi ala zawahir baban da ke bayani dangane da gudanar da hukunce-hukuncen jama'a akan zahirin al'amari iya abin da ya bayyana shine kawai za mu tabbata a kan shi don haka kasancewar a nan in ka tabbata zuwa ne za a yi a yaƙi su domin a kautar da su daga manufarsu ta kafa shari'a to bai ya halatta musulmi ya ba kafiri haɗin kai domin a yaƙi wanda yake musulmi bai ya halatta kenan a nan sai mutum ya yi uzurin ya nemi halin damar da zai iya janyewa akan irin waɗannan abubuwa
malam kamar misali a nan tun da an ka bayyana da cewa shari'a musulunci suke kafa a duk wanda ya nuna cewa shi wa yanzu an kai da yanzu zai kaga yake ga musulmi da aka gare su ko rashin lahiya ya yi karya da sai an kai su likita an auna in karya ne sai ya samu matsala a cikin aikin su wanda sai dai wanda Allah ya kasancewar koda an tafi da kai misali a can za ka iya janyewa karka saki jikinka yadda za ka yi kokarin kawo wani cikas game da jama'a ta musulmi an gane ko akwai hikimomi da yawa da za ka yi ana ko da an tafi da kai za ka iya kokarin yadda kai dai an fita da kai amma ba za ka yi iya abin da ake bukata kuma ba cin amana ba ce kai saboda yan uwantaka da suke tsakaninka da musulmi ta fi wannan aiki da kake cikin shi wanda kasancewar wannan aiki ne wanda an zo da shi akan wata manufa wadda bata dace ma shari'a shine taimaka ma kafirai akan yada banna a ban kasa don haka a matsayin ka na musulmi sai ka san damar yadda za ka yi ka kauce ana in har akwai wata hanya a sace yadda za ka taimaka ma waɗance yin uwanka musulmi to sai ka taimaka musu malam kuma to akwai wani lissafi da wani malami yake kwalar yake wazi a cikin sa da cewa Muhammadu Bakari ya rukuni shi ya rubuta shi da cewa ana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ido da ido bayan mutuwa ya kawo da cikin wannan littafin gantacce ne wai maganar cewa shi mutum zai iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiri da kiri bayan mutuwar shi ma'ana a ce yau kun hadu da shi kamar ya kafe wannan kasancewar akwai waɗanda suke da irin wannan kudiri wanda kuma sun hada hadisai amma ba had- ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane hadisan ƙarya ne wanda idan ka koma littafin da ake kiran shi alhawi lil fatawi na al-imam suyudi ya zo da wasu rubabbun hadisai akan cewa wai mutum zai iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi ido da ido wanda kasancewar wannan ya ci karo da nasi na alkur'ani duk wanda yake duk mutumin da ya mutu maganar ya dawo duniya bata taso ba yana nan tsakanin wani shamaki tsakanin duniya da lahira shine ake kira da barzakh kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun duk wanda ya riga ya mutu Allah ya ce gabansa akwai wani shamaki har zuwa yinin da za a tada alkiyama kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba wata rayuwa ce wadda take ta musamman wanda ba wanda ya san hakikaninta illa ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle annabawan Allah a raye suke a cikin kabarinsu amma maganar su fito su kewaya duniya kamar yanda wasu suke itikadin haka wannan faɗa ce wadda take ba ta da tushe a shari'a babu hadisi ko da'ifi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa hadisai na ƙarya wanda aka kirkira don haka ba maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi wani ya ce ya gan shi ido da ido ba a taɓa samun ɗaya daga cikin sahabbansa ba abubakar ko umar ko usman ko ali da sauran sahabbai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya ce yau an wayi gari ya haɗu da shi ɗaya daga cikin sahabbai ba a taɓa samu ba na'am sai amma yau mutum ya fito ya ce wai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masa kaza ya ce masa kaza darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabun zaka mun tsaya ƙarshen babi na 49 har ma mun shiga babi na 50 mun karanta hadisi ɗaya zuwa biyu ba laifin insha Allah za mu koma farkonsa قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستعفاف عن المسألة al'imamu bukari Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na neman kamewa dangane da roƙon jama'a almas'ala a nan abin da ake nufi roƙon abin da ke hannun jama'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك على أصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن عداء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أؤتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأل أعطاه أو منعه قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا هشام هو ابن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بهزمة الهطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قال حدثنا عبدان هو ابن سليمان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليؤطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda ke cewa lalle wasu jama'a daga cikin mutanen madina lafazin ansar kamar yadda bayani ya gabata lakabi ne wanda ubangiji tabaraka wata'ala ya raɗa ma mutanen madina domin sun karbi bakuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun ba shi goyon baya da haɗin kai da dukiyarsu da rayuwarsu za su taimaka masa akan isar da wannan sako da ya zo da shi na addinin musulunci don haka ubangiji ta'ala sai ya musu lakabi da cewa al'ansar ma'ana magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake cewa wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin al-aya da fadarsa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati usra to dan haka kasancewar waɗannan jama'a waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi wani abu na dukiya mutanen Madina ne ni za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauka ya basu iya abin da suka roƙa sun masa'aluhu sannan suka koma roƙonsa karo na biyu fa'aɓahu manzon Allah ya ɗauka ya ba su sun masa'aluhu fa'aɓahu suka koma roƙonsa karo na uku manzon Allah ya ɗauka ya ba su hatta nafi da ma'inda sai da aka kai kwata-kwata abin da ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dukiya ya ƙare gaba ɗaya ya kakkaɓe hannun shi ya ba su iya abinda za mu ɗauka na darasi a wannan gaba shine karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kyauta kyauta ta mutumin da baya tsoron talauci kuma a nan iya abinda muke bukata mu sake ɗauka na darasi a matsayinka na mawadaci kar ka kusa don mabukaci ya roƙe ka ya koma roƙonka ya koma roƙonka in dai da halin bashi to ka ɗauka ka bashi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka roƙe shi ya ɗauka ya basu suka sake roƙonsa ya ɗauka ya basu suka sake roƙon shi karo na uku manzon Allah ya ɗauka ya basu sai da ya kai ya kakkaɓe duk abin da yake hannunsa inda akwai wani abin da ya rage inda za su roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai daina basu ba illa kasancewar a nan karka ɗau darasin cewa mutum ai yana da damar da zai kakkaɓe abin da ke hannunsa gaba ɗaya sadaka wannan baya halatta a matsayinmu na muminai mutum ya kakkaɓe duk abin da yake hannun shi ya ɗauka ya ba mutane domin hani ne daga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa in ma tu'ridanna anhum mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الشاهد ولا تبسطها كل البسط ubangiji ta'ala ya ce karka shimfiɗa hannunka matukar shimfiɗawa ma'ana duk abin da ya shigo hannu ka ɗauka ka ba jama'a ubangiji ta'ala ya ce in har kai haka fa ta da maluman mahsura sai ka zamanto abin zargi a cikin jama'a kuma ka zamanto abin yankewa ma'ana babu komai a hannunka kenan me za ka yi kai ma sai ka shiga roƙon jama'a don haka kasancewar a nan kasancewar abubakar lalle ya kakkaɓe abin da ke hannunsa gaba ɗaya ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin a ci gaba da ɗaukaka addinin musulunci amma imaninmu da na abubakar ba ɗaya ba ne kuma tare da cewa dalilai ma sun wuce a lissafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wasu sahabbai akan su karkaɗe hannunsu gaba ɗaya su ciyar da dukiyarsu wanda kasancewar ka'abu ibn malik lokacin da Allah ya turo saƙon cewa ya karɓi tubansu a rashin fita yakin tabuka da suka yi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi duk abin da na mallaka na dukiyata ya ce zan sadaukantar da shi fi sabilillahi don farin ciki da murna da godiya ga ubangiji akan tubanmu da Allah ya karba manzo Allah ya ce masa a ba haka ba za a yi rike wani bangare na dukiyarka wannan ya fi zame maka alkhairi ya ce to ya rasulallahi rabona na yakin khaibar ya ce zan rike shi amma duk saura abin da na mallaka zan sadaukantar da shi fi sabilillahi haka kuma sa'ad ibn abi waqqas shekara ta wanda aka ci makka da yaƙi ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaishe da shi ya ce ya rasulallahi kaga halin da nake ciki ba ni da lafiya rashin lafiya ta kai matuka ya rasulallahi ni ko mutum ne wanda yake ma'abucin dukiya mai tarin yawa ba ni da wanda zai gaje ni illa ɗiyata ɗaya ɗaya ya ce ya rasulallahi shin zan iya kasa dukiya ta kashi uku in ɗauka kashi biyu in yi sadaka da shi maza Allah ya ce masa ya ce to ya rasulallahi in kasa dukiyar tsakiya in ba da rabi maza Allah ya ce masa ya ce ya rasulallahi zan kasa dukiyar kashi uku in ɗauki ɗaya in ba da in rike kashi biyu maza Allah ya ce masa e za ka iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka amma ka san da cewa fa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa sai maza Allah yake ce masa da za ka mutu ka bar ‘ya'yanka suna mawadata shi ya fi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna musu roƙo an gane ko a nan kenan ba za ka kafa hujja cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kakkafe hannunsa gaba ɗaya duk abin da ya mallaka ya bada kai ma za ka iya haka a'a akwai hani na Allah subhanahu wa ta'ala akan haka shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce misali duk wani wanda kake tsammani to matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce shi don haka anan shine yace hatta nafi da ma inda har sai da aka kai kenan duk abin da yake hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya mallaka manzon Allah ya kakkabe ya basu faƙala sai manzan Allah ya ce da su ma ya kunu indi min khairin falan addakirahu anku manzan Allah ya ce babu wata dukiya a wajena da zan tanade ta na hana ku lafazin khair kamar yadda bayani ya gabata ma'anar shi a nan ita ce dukiya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci dukiya da wannan lafazi a wurare sun wuce a lissafa a cikin alkur'aninsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin abinda Allah yake nihi anan da yace in taraka khairan ay malan idan mutum ya bar dukiya haka kuma ubangiji ta'ala yace yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم an gane ku da yace kul ma an faqatun min khairin me yake ni min khairin ay min mali haka kuma can ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid to shine anan manzon Allah ya ce ma yakunu indi min khairin babu wata dukiya a wajena falan addakrahu ankum wadda zan tanade ta na hana kuma ana duk abin da yake hannuna na kakkabe na ba to don haka kasancewar malamai suka ce a nan iya abin da za mu ɗauka na darasi idan mutum ya zo ya roƙe ka ko da bai cancanci ba a bashi to kai tsaye ba za ka hana shi ba sai in ka bashi sannan in ya so ka hudda shi gefe sai ka masa gangadi ka nuna masa cewa abin nan da ya bai dace ba kaga a nan sai da manzon Allah ya ɗauka ya basu suka sake roƙon shi ya ɗauka ya ba su a ƙarshe da ya kakkaɓe abin da ke hannunsa manzon Allah sai yake cewa to ku san da cewa babu wata dukiya a wajena wadda zan tanade ta na hana ku inda akwai da na ba ku manzon Allah sai ya ce da su wa man yasta'afifu bifahulla duk mutumin da ya nemi kame kansa to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai azurta shi da kamewa in dai ka nemi ka kame kanka dangane da abin da ke hannun jama'a to ubangiji ta'ala zai azurta ka da kamewa sai ce wa man yastagni yughnihillah duk mutumin da ya nemi wadatar da zuciyarsa ubangiji ta'ala zai azurta shi da wadata an gane ko in dai ka nemi ka wadatu da kanka ka kama sababi to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai wadatar da kai na daga cikin hanyoyi waɗanda suke na neman wadata shine mutum ya nemi sana'a idan ka nemi sana'a don ka biya bukatun kanka ka kare mutuncinka da duk wani abu wanda ake na taimaka ma jama'a domin ɗaukaka addinin musulunci kana iya ƙoƙarin ka to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai azurta ka da kamewa ko da ba ka da wannan dukiya ubangiji ta'ala zai sanya maka zuciya wadda take wadatacciya gashi ba ka da dala amma hankalinka a kwance kuma ba ka kwaɗan abin da ke hannun kowa don haka al'imamu shafi'i a cikin waƙasa yake cewa idza ma kunta za kalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u idan ka kasance kana da zuciya mai matukar dangana kai da wanda ya mallaki duniya gaba daya daidai kuke ba ku da wani bambanci babu abin da zai gaya maka da mutumin da ya mallaki duniya in dai kana da zuciya wadatacciya to da kai da shi duk ɗaya kuke to shine a nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya nuna mana wadata ta hakika ita ce wadata ta zuciya kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa yawan tarkaci na kayan duniya manzo Allah yace ba shi bane wadata walakin na gina ginan nas manzo Allah yace kusan cewa wadata ta hakika manzo Allah yace wadata ta zuciya an gane ku don haka kuma komai yana da sababi wa man yastagni yughnihillah duk wanda ya nemi wadatar da zuciyarsa to ubangiji ta'ala zai azurta shi da wadata sai ya ce wa man ya tasabbar yusabbihulla duk wanda ya kallafa ma kansa daukan hakuri to ubangiji ta'ala zai azurta shi da hakuri wannan kenan yake nuna mana cewa ashe duk wasu al'amurra dole ne a matsayinmu na muminai sai mun kama sababi sai ka kama sababi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai agaza maka kamar yadda a hausa ake cewa Allah ya ce tashi in taya ka lalle babu ayar da Allah ya ce tashi in taya ka amma ma'ana ma'ana ce ingantacciya ka tashi ka kama sababi in ka kama sababi kuma sai ka bar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala wuka da nama ma'ana ka mai da al'amarin ka zuwa gare shi shi zai isan maka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu don haka sai yake cewa wa ma'u'udiya ahadun aba an khairan wa ausa amina sabr ai ba a taba ma mutum daya kyauta kyautar da tafi alkhairi gare shi manzon Allah ya ce kuma kyauta wadda take mafi yalwa wato sama da daukan hakuri ma'ana Allah bai taba daukan wata kyauta ya ma bawa fiyayyar kyauta sama da daukan hakuri saboda duk mutumin da Allah ya azurta shi da ɗaukan haƙuri to wannan an haɗa masa alkhairi na duniya da lahira don sakamakon masu ɗaukan haƙuri ya fi sakamakon kowa yawa a gobe kiyama don haka ai hausawa ma mai muke cewa dukiyar manzon Allah shine ɗaukan haƙuri kaga aiko babu dukiyar da ta wuce ɗaukan haƙuri duk mutumin da Allah ya azurta shi da ɗaukan haƙuri to wannan an hada masa dukkan wani abin da yake nema a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira don shi kanshi shugabanci a rayuwa mutum bai ya samun shi dole sai yana da daukan hakuri tare da yaƙini kamar yanda shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa yake cewa bi sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din da ɗaukan haƙuri da sakankancewa dangane da alƙawalin ubangiji tabaraka wa ta'ala ake samun shugabanci a cikin addini shugabancin addini ku shine shugabanci na hakika wanda zai hada ma mutum arzikin duniya da na lahira dole sai mutum ya dau hakuri an gane ko shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu ubangiji ta'ala yace daga cikin su mun mai da wasu shugabanni wanda suke shiryar da al'umma ubangiji ta'ala ya ce da ayoyinmu lamma sabaru lokacin da suka ɗau hakuri sai ce wa kanu bi ayati na yukinu kuma da kasancewar da suka yi suna sakankancewa game da ayoyinmu kenan don haka duk mutumin da Allah ya azurta shi da hakuri to an hada masa alkhairin duniya da lahira shine anan manzon Allah ya ce wa ma udiya ahadun aqa'an khairan wa awsa'a min as-sabr ba a taba ma mutum daya kyauta kyautar da tafi alkhairi tafi yalwa manzon Allah ya ce sama da daukan hakuri to don haka wannan hadisi malam ya shigo da shi saboda wannan gaba da ya ce wa man yasta'afifu yu'iffahullah duk wanda ya nemi kame kanshi to ubangiji ta'ala zai azurta shi da kamewa haka ake buƙatar mumini ya zamanto yana da kamewa dangane da kwaɗayin abin da ke hannun jama'a hadisi na biyu abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa manzon Allah ya ce la an ya akhuza ahadukum hablahu dayan ku da zai dau igiyar shi fa ya hatadi ba ala zahrihi yaje bayan gari yayo itace ya jako a gadon bayansa ya kawo gari ya sida ya biya bukatun shi manzan Allah ya ce khairul lahu min an ya ati rajulan fa yas'ala manzan Allah ya ce wallahi shine alkhairi gare shi da zai je wato ya tsaye da wani ya roke shi a adahu aw mana'ahu shin ya dauka ya bashi ko ya hana shi ma'ana ka dauki igiya ka je bayan gari ka yo itace ka ɗauko wannan itace a gadon bayanka ka zo ka sayar da wannan itace ɗan kuɗaɗen da ka samu ka biya bukatunka manzon Allah ya ce shi ya fi alkhairi ka je ma wani ka roƙe shi sawa'an ya baka ko ya hana ka manzon Allah ya ce wannan shine alkhairi don haka malamai suka ce khairun anan kenan laysat ala babiha kar ka ɗauke ta a matsayin ismu tafdil domin a roƙo da maula babu wani alkhairi kaskanci ne da wulakanci iya abin da yake alkhairi shine sana'a komun wahalarta komun kaskancinta ka je ka nemi halakkinka shine yafi an gane ko ka je ka nemi sana'a shine yafi alkhairi komun kananta sana'a shi yafi alkhairi ka zamanto dan maula yanda zaka ringa kewayawa ka sallama ma wane ya baka ka je ka hudda wannan gefe ya baka manzon Allah ya ce ka je ka yo itace shi yafi maka alkhairi ka ɗauko itacen nan a gadon bayan ka zo ka saida ka biya bukatun ka manzo Allah ya ce shi ya biya maka alkhairi wannan riwaya ta biyu Zubair ibn al-Awwam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la ayya akhudha ahadukum hablahu lalle dayan ku da zai dau igiyarsa fa ya'ti bi huzmatil haqab ya zo da kai wanda yake na faskaren itace idan aka ce al-haqab shine fuskaren icci idan aka ce alhuzma wato shine kai kai wanda yake na icci ko kai na ciyawa shine ake kira da alhuzma shine yace la an ya akhuza ahadukum hablahu dayan ku da zai dau igiyarsa fa ya atiya bi huzmatil habab ya zo da kan itace ala baharihi a gadon bayansa manzon Allah ya ce fa yabi aha ya sai da wannan icce fa ya kuffa Allahu biha wajhahu Ubangiji ta'ala ya kame masa fuskarsa dangane da wulakanci da kaskanci na roƙo manzo Allah ya ce khairul lahu shine tsantsar alkhairi gare shi min an yas'ala an-nasa a'tahu aw manahu da zai je ya roki mutane sawa'an su bashi ko su hana shi wannan sana'a da zai je yayi ya samu abin da zai biya bukatun shi manzo Allah ya ce shine yafi masa alkhairi domin kasancewar shi roƙo akwai kaskanci kaskanci na farko zaka zubar da mutuncinka a wajen jama'a abu na biyu akwai takura wato shi kanshi wanda za a roka saboda kasancewar kakan iya yiwa mutumin da ka roka yana da wasu bukatunsa amma don jin kunya da wannan kasancewar ya ɗauka ya baka to don haka a nan kasancewar iya abin da za mu gane ashe musulunci addini ne wanda bai gaji ba wato ragunci iya abin da musulunci ya gadar ma bayi shine kowa ya tashi ya nemi halakke shi an gane ko kowa ya tashi ya nemi halakke shi ya nemi sana'a komun wato kadan komun kankantar sana'ar wanda ga ya dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suka rayu wanda kowa in ka dauka daga cikin su yana da sana'a hatta da waɗanda ake kira ahlus sufa talakawa sojojin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girke su a nan gaban masallacinsa a wata katuwar rumfa suna da sana'a menene sana'ar su lalle ba su da wani babban jari waɗanda za su iya bulaguro ban ƙasa su je wani gari su soyo kaya su kawo su saida amma kasancewar idan aka wayi gari zuwa suke bayan gari kan duwatsu su je siyo itace su kawo birnin madina su saida su ne ubangiji ta'ala yake yaban su a cikin alkur'ani wanda za mu iske aya ta musamman ubangiji ta'ala yake cewa lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah la yastabi'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ubangiji ta'ala yake cewa ita dukiya ta zakka ko kuma sadaka ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka cancanta a ba talakawa waɗanda aka tsida su don yaƙi na ɗaukaka addinin Allah waɗanda ba sa iya bulaguro ban ƙasa domin su siyo kaya su tsida ba su da wani jari wanda yake mai ƙarfi ubangiji ta'ala ya ce ya hasa buhumul jahilu aganiya aminat ta'afu wanda ya jahilci lamarinsu zai zaci cewa mawadata ne saboda kamewa ga su basu da shi to amma idan ka ga yadda suke sakin fuska da walwala sai ka yi tsammanin cewa suna da miliyoyi ka a ƙasa su kuma daidai da kwabo babu tare da su shine Allah ya ce ya hasabu humul jahilu wanda ya jahilci lamarinsu zai zace su aganiya a mawadata minar ta'afu saboda kamewa an gane ko shine Allah ya wanke su dangane da roko Allah ya ce la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane daidai da abu ko mun kankanta shi ba sa roƙon mutane to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kaga mutum yayi roko a cikin su to abu ya kai gaya wanda sai da ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan nisantar roko mutum yana kan raƙuminsa bulalar shi za ta faɗi za ta kuce ta faɗo ƙasa amma ga wani a kusan shiga ya ce ba wani mai komin da kanshi zai durkusar da raƙumin sannan ya sauko ya ɗau bulalar ya hauye gaba to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana mumini ba a san shi ba da kaskanta kai da wulakanta kai iya abin da ake bukata mumini ya kama sababin da zai kame mutuncinsa kaga dai a wancan riwaya da ta gabata ne manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi kamewa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai azurta shi da kamewa to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a waɗannan riwayoyi biyu sai ya nuna mana hanya a shi ta neman kame kai dole sai mutum ya nemi sana'a an gane ko kenan komai yana da sababi sababin yanda zaka kame kanka ka kiyaye mutuncinka shine ya zamanto kana da sana'a ko mun kaskancin ko mun kankantarta don haka a nan manzon Allah ya ce ɗayan ku da zai ɗau igiyar shi ya je ya yi kan itace ya jabo a gadon bayansa ya kawo ya tsida ya biya bukatunsa maza Allah ya ce wallahi shi ne alkhairi gare shi da zai je ya roki wani sawa'an ya bashi ko ya hana shi wanda in ka ɗauki duka sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawansu kowa yana da sana'a wanda kar mu manta tun a cikin kitabul ilm babi da al-imamul bukhari yayi na baki baki akan neman ilimi wanda umar yake cewa na kasance ni da wani makwabci na daga cikin mutanen madina muna baki bakin zuwa makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau idan umar ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko darasi duk abin da ya gudana to shi wannan makwabcin nashi a yinin da umar ya tafi makaranta shi kuma kasuwa yake zuwa idan an dawo gida da yamma umar sai ya gaya ma makwabcinsa yau cewa abu kaza ya sauka a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya yanke hukunci kaza ya karantar da mu kaza ya karantar da mu kaza sannan idan aka wayi gari shi kuma umar sai ya tafi kasuwa shi ma ya je ya nemi halakkin shi a ran nan kuma makwabcin nashi shi zai zo makaranta idan aka dawo gida da yamma shi ma wannan makwabci sai ya gaya ma Umar dangane da duk abin da ya gudana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga ya damun su muhajirun iya abin da suka saba shine saye da sayarwa su mutanen Madina daman su manoma ne to don haka dole ne ya zamanto musulmi yana da sana'a wanda kuma babu manzon da Allah ya turo face yana da sana'a wanda galibin sana'ar da Allah ya gadar ma manzanninsa shine kiwo babu annabin da bai yi kiwo ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wanda ga ya annabi Dawud alaihi salam ubangiji ta'ala ya koya masa sana'a ta hannu shine kera silke an gane ko kera silke wanda yake na yaki to don haka kasancewar dole ne mutum ya tsaya ya nemi sana'a ko mun kaska ko mun kankantarta ita malinta ba sana'a ba ce malinta ibada ce wanda bayani ya gabata ba so ɗaya ba so biyu ba malinta matsayinta ibada ce wanda ibada ku sakamakonta a gobe kiyama ake nema don haka ya zamanto malami yana da sana'a wanda idan ka ɗauki malamai galibi waɗanda suka gabata ko a nan za ka same su suna da sana'a galibinsu manoma ne galibin malamai ba su mai da malinta cewa a matsayin sana'a kowa yana da sana'ar shi in ma ka samu malami yana kiwo ko kuma ka same shi yana noma da sauransu to amma a yau an waye gari duk da cewa mafi yawa a yau ba malaman ba ne na hakika mutum ne ya saka rigar malinta sai ya zauna ya miƙe kafa cewa da malinta zai ci shine matsayin ci da addini kenan to don haka a nan manzon Allah yake nuna mana ba mutum ya je ya yo kan itace ya da ya biya bukatun shi maza Allah ya ce wallahi shine ya fiye masa alkhairi da zai je ya ringa roƙon jama'a an ba shi ko an hana shi wanda kuma kar mu manta hadisi ya gabata lokacin da aya ta sadaka ta sauka wani sahabi yake faɗa cewa da ku muke yi a gadon bayan mu mu jafi kaya mu kai mu ajiye a biya mu dan abin da aka biya mu mu biya bukatun mu abin da ya rage mu mu ba ubangiji tabaraka wa ta'ala mu ce ma'ana mu ciyar da shi domin ɗaukaka addinin Allah. riwaya ta uku hakim ibn hizam Allah ya ƙara masa yadda ke cewa na roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na dukiya ba a abani manzon Allah sai ya ɗauka yaban wanda kasancewar shi ku hakim kamar yadda yake cikin wata riwaya ba shi kadai ba ya zo ya yi roƙon da sauran jama'a sun yi roƙo amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba hakim kasa da abin da ya ba su me za a yi hakim hakim bai dangana ba sai ya koma tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yace kun masa'altuhu sai na sake roƙon shi karo na biyu fa a adani manzon Allah ya dauka ya bani kun masa'altuhu fa a adani na sake roƙon shi manzon Allah ya sake dauka ya bani kai har sai da aka kai matsayin da manzon Allah ya ce masa yanzu ka gamsu ya hakim hakim ya ce eh kwarai na gamsu yanzu ya isa abin da aka ba manzon Allah sai ya ce da hakim inna hadhal mala qadiratun hulwa ya ce ya kai hakim manzon Allah ya ce ka san da cewa ita fa wannan dukiya da kake gani manzon Allah ya ce abu ce wadda take tsanwa tsanwa hulwa kuma abu ce wadda take mai zaki a wajen ɗanɗano saboda duk lokacin da 'ya'yan ɗan icce ya haɗa wannan sifa biyu to ya fi soyuwa a cikin zukatan jama'a kuma an fi waso san shi ma'ana ya zamanto icce gashi launi ne tsanwa sannan kuma ga zaki a wajen ɗanɗanon shi to don haka manzon Allah sai yake kamanta dukiya da wannan sifa guda biyu yace ita dukiyan nan da kake gani manzon Allah ya ce khadira abu ce wadda take tsanwa tsanwa domin tsanwan launi ya fi kayatar da ido abu na biyu manzan Allah ya ce watun akwai zakin ɗanɗano game da ita manzan Allah sai ya ce faman a kaza hubi sakawati nafsin duk wanda ya karɓi dukiya wato da daɗin rai ba tare da zalama ba da hange da cewa za a baka manzan Allah ya ce buri lahu fihi za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya ma'ana duk abin da aka baka ba tare da ka roƙa ba ba tare da tamanin warabbuka ba ka sanya kwaɗai kai kullum kai baka za a yi maza Allah ya ce duk wanda aka ba shi dukiya ya amsa bi sakawatin nafs wato da daɗin rai kenan ba tare da ya roƙa ba maza Allah ya ce burika lahu fihi za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya sai ya ce wa man akhazahu bi ishrafi nafsin duk wanda ya karbi dukiya da zalama da hangen abin da ke hannun jama'a da kwaɗayi daman dan a ɗauka a baka manzon Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya duk abin da zaka je ka roki jama'a ka yi maula ko miliyan nawa za a baka wallahi babu wani maganar albarka a cikin wannan dukiya daman dukiya ce wadda Allah ya zare albarka daga cikinta ko da ka tara to ba za ka amfana da wannan dukiya ba yanzu mutane nawa suka mai da roƙo sana'a wanda sun tara abin duniya ya wuce a lissafa ko mutanen da basu cancanta su yi bara suka mai da bara a matsayin sana'a sun tara dukiyar amma ubangiji ta'ala ya haramta musu amfana da wannan dukiya shine yace wa man akhazahu duk wanda ya karbi dukiya bi ishrafi nafsin wato tare da zalama da hange abinda ake nihi da ishraf shine mutum ya ringa hangen abin da ke hannun wani an gane ko ma'ana da roƙo da hangen abin da ke hannun wani manzo Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya manzo Allah ya ce matsayinsa kallazi ya akulu wala yashba tamkar mutumin da ke cin abinci ne baya koshi yayi ta ci yayi ta ci yayi ta ci amma ba zai koshi ba kenan zai yi ta samun dukiyar ya samu dukiyar amma babu albarka a cikinta ya zamanto daidai da mutumin da yake ci baya koshi ma'ana duk abin da ya tara na dukiya ba zai amfana da shi ba shine sai manzon Allah yake ce da hakim al-yadul uliya khairu min al-yadi sufula hannu wanda yake madaukaki manzon Allah ya ce shi yafi alkhairi dangane da hannu wanda yake makaskanci wannan hadisi ya gabata kinaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada yake mana hannun da ke badawa ya fi hannu wanda ke karba domin hannun wanda ke badawa shi ke sama hannun wanda yake karba shi ne yake ƙasa don haka kasancewar akwai kaskanci da wulakanci mutum ya zamanto a kullun cewa shi dai sai a bashi shi ba zai ɗauka ya bada ba to anan shine manzon Allah ya nuna ma hakim kenan maimakon ka tsaya a kullun ka zo ka roƙa a baka manzon Allah ya ce gara ka zamanto kai za a roƙa kai ka ɗauka ka bada domin wanda zai bada shi yake sama da wanda zai amsa shi ne manzon Allah ya ce masa aliyadu uliya hannu maɗaukaki khairu min aliyadi sufula shi ya fi alkhairi dangane da hannu wanda yake makaskanci ma'ana hannun da ke bayarwa ya fi hannu wanda ke karba ƙala hakim hakim sai yake cewa faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzon Allah kenan anan abin da muke so mu gane kafin manzon Allah ya masa wannan gargadi ai sai da ya dauka ya bashi shine anan malamai suka ce ya kamata kenan ko da mutum bai cancanta ba a bashi idan ya zo ya ruko to ba a karan farko ba ka ce masa ai kaza da kaza kaza da kaza dauki ka bashi bayan in ka bashi kudda shi gefe sai ka mai nasiha wannan nasiha da zaka masa ta fi samun gun shiga don haka a nan manzan Allah sai da ya ba hakim ya sake ba shi ya sake ba shi sai da aka kai hakim ya ce ya isa manzan Allah ya gaya masa wannan sai yake ce masa to sai hakim yake cewa wallazi ba a saka bil haqqi na rantse da ubangijin da ya turo ka wato da gaskiya la arzau ahadan ba'adaka shay'an hatta ufariqa dunya yace wallahi ya rasulullahi ba zan tauye ma daidai da mutum ɗaya abin da ke hannun shi na dukiya ta hanyar roƙo in ce ya bani ya ce hatta ufarikar duniya sai na bar duniya maganar a ce bayan yau in je in roƙi wani ya ce bata mata su ba kaga irin wato ɗauran aniya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da cika alƙawari da manzon Allah ya nuna masa kuskuren roƙo daga ran nan ya ce ya daina maganar a ce ya roƙi wani nan gaba alƙawari ne tsakanin shi da Allah har ya bar duniya ba zai tauye ma wani abin da ke hannun shi na dukiya ta hanya wadda take ta roƙo sai ya ce fakana abubakar radiyallahu anhu yad'u hakiman ilal aba wato abubakar Allah ya kara masa yadda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran hakim ya zo ya karbi kyauta wanda yana da haƙƙi ya cancanta a bashi fa ya aba an ya kabala huminu hakim sai ya ki amsa wanda haƙƙin shi ne ya cancanta a bashi a cikin irin wato alfai dukiya da ake samu ta ganima ta yaki amma sai ce ba zai amsa ba summa inna umara radiyallahu anhu da ahu sannan umar Allah ya kara masa yadda ya kirayi hakim wani lokaci li yu'tiyahu domin ya bashi iya abin da ya cancanta na haƙƙinsa fa ba an yaqbala minhu shay'a kamar yanda yake karba daga wajen Abubakar a wajen Umar ma sai yake amsa fa qala Umar Umar sai ya fito cikin jama'a yace inni ushidukum ya ma'asharal muslimin ya ku jama'ar musulmi ku shaida ku tabbatar da an gane ko anni a aridu alaihi haqqahu min hazal fai'i fa ya aba an ya akuzahu ma'ana ni ina bujiro ma hakim dan hizam wato haƙƙinsa na wannan ganima ta yaƙi amma fa bai ya amsa wannan kasancewar malamai suka ce a nan ya kamata in kai wani abu wanda za a iya tuhumar ka to ka fito kama mutane bayani saboda kasancewar a nan kar jama'a su tuhunci umar da sunan cewa ya hana hakim haƙƙinsa an gane ko ya bashi ya bashi shi hakim ya ki amsa to a nan umar sai ya fito fili sai ya faɗa ma jama'a ya ce ya ku jama'a ku shaida hakim ɗan hizam ba su ɗaya ba su biyu ba ina bujiro masa da haƙƙinsa na wannan dukiya ta ganima amma bai ya amsa sai ce falam yarza a hakimu na ahadan minan nasi ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwufiya hakim bai taba tauye ma wani daidai da mutum daya abin da ke hannun shi na dukiya har sai da wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya karbi rayuwarsa ma'ana maganar ya roki mutum bai mata su ba to dan haka kasancewar shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar mana cewa duk mutumin da ya nemi wadatar da kanshi to alkawari ne na Allah Allah zai azurta shi da wadata wanda hakim kafin ya bar duniya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin wanda ake lissafa su a wajen yawan dukiya wanda malamai suka ce sababin abin da ya tara masa dukiya na farko dai akwai amfani da addu'ar da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ya Allah ka sanya albarka game da sammakon al'ummata wanda shi hakim mawadaci ne yana saye da sayarwa kuma yana da yara 'yan gidan shi tun da farar safiya yake baza su su fita kasuwa su je su bude kaya wanda a dalilin haka sai da ya kai dukiyar hakim babu mangazar da za a sata akan titi dukiya take a jirgi sannan sababi na biyu ga irin wannan babbar kyauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wanda sai da ya kai shi da kanshi ya ce abin da aka bashi ya isa wanda kuma manzon Allah da ya masa gargadi ya ce daga yau an gama magana in roki wani ya ce bata mata so ba sai na haɗu da ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka da ya nemi kame kanshi ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya wadatar da shi kenan don haka a nan me yasa malam ya biyo da wannan hadisi kenan hanya ta neman kamewa dole sai mutum ya biyo ta sannan ubangiji ta'ala yake azurta shi da kamewa abinda hakim zai biya bukatar shi har ya bar duniya ubangiji tabaraka wa ta'ala bai hana shi ba ma'ana ya wadatu wadata ma wadda take hissiya wa ma'anawiya dukiyar gata nan an tara ta sannan kuma ga ya Allah ya azurta shi da wadata ta zuciya haƙƙin shi ne za a bashi amma sai ya ce bai ya bukata kuma har ya kai shi hakim shi yake taimaka ma jama'a saboda yaran shi ba za su yake sai ya ce ku je duk mutumin da muke bin shi ba shi muke da wani haƙƙi a kan shi in ba shi da halin biya a yanzu ku dan saurara masa in ya zama kwata-kwata bai da halin biya to ku yafe masa mu ma takan iya yiwa ubangiji ta'ala ya yafe mana laifin da muka masa kenan don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato illa ta roko duk da cewa a wannan babi na gaba ne zamu ba ma'ana matsala da sakamakon wanda ya mai da roko sana'a sakamakon shi a gobe kiyama babu man a abahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala ishrafi nafs wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa duk mutumin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi wani abu na dukiya min gairi mas'alatin ba tare da roƙon jama'a ba min gairi mas'alatin ba tare da roƙon jama'a ba sai ce wala ishrafi wala ishrafi nafsin ba tare da hangi da zalama na zuciya ma'ana mutum ya ringa tsammanin cewa kawai daman ɗauka za a yi a bashi yaya za a yi ya halatta ya amsa shine anan sai shigo da wannan aya wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum ubangiji ta'ala ya ce su muminai a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga mabaraci da mutumin da ya kame ma'ana shi mumini bayan haƙƙi wanda yake na zakka to akwai haƙƙi a cikin dukiyar shi wanda duk mutumin da ya zo ya roke shi inda ya cancanta a bashi to zai ɗauka ya bashi wal mahrum da mutumin da ya kame kansa wanda ma bai roƙa ba to ɗauka suke su bashi to don haka a nan yabo ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga mutumin da ya ɗauka ya ba wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba kenan a nan wanda aka bashi ba tare da ya roƙa ba bai zo da abin zargi ba ya aikata abin da ya halatta ma'ana in an ɗauka an baka ba kai ba ka roƙa kuma daman ba kana kwaɗayin a ɗauka a baka ba to wannan kasancewar ka karbi abin da yake na halak kuma baka da wani abin zargi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس عن الزهري عن سالم هو ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديني العطاء فأقول أعده من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك wato abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ke cewa mahaifina umar allah yadda da shi ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daukan kyauta ya mu wannan shi shugaba yana da damar da mutumin da ya ga ya cancanta a taimaka masa zai iya dauka ya taimaka masa in ya ga akwai wata maslaha akan haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ce ta musamman yake dauka ya ma Umar Umar sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'adihi man huwa afqaru ilayhi minni sai ce ya rasulullahi dauki ka ba mutumin da yafi ni bukata an gane ko ba wanda yafi ni bukata manzon Allah sai ya ce ma Umar khuzhu yace karbi wannan dukiya a wata riwaya manzon Allah yace karbi wannan dukiya ka juya ta domin ta yawaita kai ma ka yi sadaka da abin da ya rage daga ciki manzan Allah sai ya ce ma Umar idza ja'aka min hazal mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'id idan wani abu na wannan dukiya ya zo maka wa anta ghayru mushrif ba tare da kana kwadayin abin da ke hannun jama'a kana hangen a dauka a baka wala sa'ilin kuma ba tare da ka roka ba manzan Allah ya ce fa kuzku ka karba kenan a nan kaidi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya abu na farko ya zamanto daman baka kwaɗayin kana zalamar a ɗauka a baka kaidi na biyu ya zamanto ba roƙo ba kai manzon Allah ya ce to duk abin da aka ɗauka a baka ya kai umar ka amsa manzon Allah sai ya ce wa mala duk abin da ba a baka ba to fala tutibihu nafsak kar ka biya ma zuciyarka da shi ka ringa kwaɗayin cewa a ɗauka a baka in an baka in ba roƙo ba kai kuma daman baka hangen wannan abu manzon Allah ya ce to ka amsa wannan kenan ke nuna mana halaccin idan aka ma mutum kyauta in dai ba shi bai roƙa to yana da halaccin da zai amsa ko da yana da wadata game da haka don haka anan shi Umar ya ba da uzurin cewa ya Rasulullahi wanda ya fi ni bukata ka ɗauka ka ba amma manzon Allah sai ya nace masa cewa shi ya kamata ya ɗauka to don haka anan wasu malamai suka ce idan shugaba ya maka kyauta bai ya halatta kamar da wannan kyauta wasu malamai suka ce a'a idan ya kasance shugaban ya kasance azzalimi ne to kwata-kwata bai ya halatta ka karbi kyautarsa illa kasancewar dai a nan malamai suka ce duk mutumin da ya kasance dukiyar shi dukiya ce ta halak in ya maka kyauta to ba a bukatar kamar da kyautar shi idan ko ya kasance dukiya ce ta haram to bai ya halatta ka karbi kyautar shi abin da ya dace ka kyamaci wannan kyauta in ko ya kasance akwai shubuha kana kokontan halaccin dukiyar shi da haramcin ta abin da ya kamata a nan ka yi tsantsanin abin da ke hannun shi ka nisanta don haka dai a nan kasancewar kuma manzon Allah ya ce ya amsa kaga a nan kenan mustahabi ne ya karba kamar yadda Allah ya ce wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu amma iya uzurin Umar shi tunda yana wadaci sai ce ya rasulallahi wanda ya fi ni bukata a ɗauka a bashi amma maza Allah sai ya nace masa cewa ya kai umar ka amsa idan ka amsa ko sadaka kana iya yi da wannan abin da na baka to shine anan kenan yana nuna mana kenan halaccin mutum ya karbi abin da aka bashi in dai ba shi ya roƙa ba za mu iske kenan baban da ke bayani dangane da illa ta roƙo da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك